munkarati daga cikin munanan ayyuka da ya wajaba mai hisba ya fada da su a kasuwannin mutane kai ya bari ana aikatawa domin suna cin munanan ayyuka da Allah bai da da su ba talaqqi silai qabla an taji'a ila su zuwa a tara bakin kasuwa domin a tara kaya a siye su tun kafin a shiga kasuwa mai siya bai sanya ake sai da su a kasuwa ba ya zo da ragon shi ya zo da zabbinsa ya zo da kadin shi bai riga ya shiga cikin kasuwa ya ji a kasuwar take ba ababe sun tashi koko suna nan yadda suke kawai sai a je a samu su yan nakama sai su kame mushi waɗannan dabbobin nasa sai su ce su za su siyar masa yadda suka ga dama to shine talaqqi rukban talaqqi silai min rukbani ko talaqqin rukbani bi sila'i a tarbi kayan saidawa a hana mutum ya saida kayan shi da kanshi su ce su ne dillalan kasuwa akwai sarkin turke akwai sarkin kaza akwai sarkin kaza kowanne bayan kuma sun gama cin abin da suka ci to su kuma suna da la'ada sai an ba su wani abu a ciki saboda zalunci wannan yana ɗaya daga cin asba da duk binciken da wani mai economy wani mai economics ko wanda ya je karanta accounting zai je ya gama yi ba zai gane wannan cewa na cin sabubban da suke jawo gugujewar tattalin arziki a ƙasa ba kuma ya jawo ma mutane talauci economic meltdown da ake magana kansa an samu a duniya da rikicewar tattalin arzikin duniya to yana komawa ne zuwa ga yadda al'umma ta koma ba a kan tsarin musulunci take tafiyar da kasuwancinta ba akwai sabubba na fili da za a iya lissafawa a kawo amma a tabbatar da cewa suna bin waɗannan Allah fitar da fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an zalik manzon sama ya hana haka a hadisi ingantacce lima fihi min tagriril ba'i domin a cikin wannan akwai sanya mai sai da kaya cikin rudu shine tagrir akwai garar a ciki an sa shi cikin garari hatta bahaushe haka yake cewa a sa ni cikin garari mutum ya san garari shine la ya sati wa an ya alama a kuddamuhu khairun lahu am wara'u mutum shine garar baya zan yi ko gaba zan yi bai sani ba shine garari fa innahu la ya'rifu as-si'ra domin bai san farashi ba fa yashtari minhu al-mushtari biduni al-qimati sai mai siya ya siya a wajensa ba tare da sanin balo ba ba tare da sanin kima kayan ba domin shi bai san nawa ake saida a kasuwa ba ya zo da kayansa kuma shi ya wahala ku duba wahalar da da yan ƙauye suke wajen kiwo in ka taɓa yin kiwo ka san irin wahalar da ake sha a kiwo in ka taɓa gwada kiwo ko da ka za tura kwara ɗaya kake wata ka san irin wahalar da ake sha ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار شيء سامع ذو سما يباش ذلك إذا أقيم متن كرفة كرفة aka siye mishi kaya aka ƙwace mishi kaya a bakin kasuwa sai ya shiga cikin kasuwa sai ya je ya ji ba yadda aka siya a bakin kasuwan nan haka aka ake saida a cikin kasuwa ba to manzo sama ya bashi khiyari ya bashi zabi in ya ga zai iya haƙura shi kenan dan ba ƙara kenan godiya da kwanan garki gobe in ya zo ya san me zai yi ya ɗau darasi idan kuma ya ga dama ya kwance wancan cinikin ya ce bai yadda ba duk wanda ya siya ya dawo mishi ya ba shi kuɗin shi shi kuma ya karɓi kayan shi domin ya sai da kayansa yadda yake so ko yadda kasuwa take a ka'ida mun gane idza habata ila suq idan ya idan ya shiga cikin kasuwa in ya shiga kasuwa ya ga sabanin abin da ya si aka siya kayansa a baki to shine sabani to yana da zabi mun gane na kone ita ce ka'ida hadisin hadisin muslim ko a riwayar sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace la talaqaw al-jalada kakku tare masu kawo kaya faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suq fa huwa bil khiyar bai kawo muku hadisin ba shine na kawo idan mutum ya shiga aka mishi wannan aka siyar masa aka siye masa kayan shi a bakin kasuwa shi bai sani ba sai ya shiga cikin kasuwa da ya shiga cikin kasuwa shi kenan sai ya ga ai ba haka ake sai da kayan ba to yana da alkhiya manzon sama a hadisin muslim riwaya sai na abu hurairah radiyallahu anhu yace yana da zabi in ya ga dama na faza wani in ga dama ya ce a damu shi da kayan ya fasa sai da ba an ba shi wannan ka'ida mun gane wa thubutul khiyari lahu tabbatar da cewa yana da zabi ma'al ghabni la raiba fi matukar ya samu asara to wannan ba sabani tsakanin malamai da ya zo da tinkiyar shi ya zo da tinkiyarsa ina buga misali da su ne don su aka fi yin haka amma ana yin haka kayan shago ma kayan kwali aka tare shi aka ce amma wasu waɗanda ake ce musu dillalan kasuwa suka tare shi suka ce kowane kwali a matsayin dubu ɗaiɗai kwali ne na sabulu dubu ɗaiɗai yana shiga cikin kasuwa kawai shi ne ya tafi shagon wani ya tafi shagon wani sai aka ce a wannan dubu ɗaya da dari biyar biyar ake saida ka zama algaban ce ya samu asara ne algaban shine mutum ya tsammani zai samu riba sai ya game asara ya samu to wannan ittifaqan malamai a sharhin wancan hadisin da suka suka yi na muslim riwaya abu huraira suka ce in dai ya tabbatar da ya asara to lahul khiyar an bashi zabi wa amma thubutuhu biduni ghabani amma idan ya tabbatar zaɓi ba tare da yi asara ba da ya je ya siyar dubu daidai shi ke yana zuwa kasuwa sai ya gana sai da dubu ɗaya da ɗari ɗaya kuma sai ya ga tabbas ya ci riba shi ma daidai gwargwado to malamai sun yi saɓani wasu sun ce laisa lahu khiya wasu kuma sun ce yana da khiya fasihi niza'un bainal ulama in biduni gabanin ne to malamai sun yi sabani a kansa shin lahul khiyar ko laysa lahul khiyar wa fihi an ahmad riwayatani abin nan a wajen imam ahmad rahmatullahi alaihi an samu riwayoyi guda biyu yathbutu wa huwa qawlu shafi'i ace yana da zabi kuma wannan magana imam shafi'i kenan wa thaniyatu magana ta biyu ko riwaya ta biyu da aka samu daga imam ahmad la yathbutu li adami al-ghabn a bai da zaɓi tun da bai tun da ya bai yi asara ba ya ci riba ina jin kun gane abin da malamin taimiyya yake karantar da mu na fikihun nan idan aka yi ma mutum wannan tariyar a bakin kasuwa ya sai da kaya to manzal sama ya bashi zaɓi in ya ga dama ya tada cinikin in ya ga dama kuma ya tabbata da ya shiga cikin kasuwa to shine malamin taimiyya sai yake ce mana da ya shiga cikin kasuwa ya ji yadda ake sai da kaya sai ya ji ya asara to babu shakka malamai sun yi ittifaki akan cewa yana da wancan zaɓi in ya ga dama ya ji da ya ji bai ci riba da yawa ba ya ce a tayar masa da ya ji asara ya ji ba haka ake sai da kasuwa ba ya ga dama ya ce ce in kuma ya ga zai yi ta annabawa shi shi ya yafi amma idan bai yi asara ba to malamai sun yi saɓani akan wannan wasu suna cewa lahul khiyar wasu kuma suka ce laisa lahul khiyar wasu suka ce yana da zaɓi wasu kuma suka ce ba yi da zaɓi shine ya ce an riwaito riwayoyi daga Imam Ahmad ɗaya na cewa yana da shi ɗaya kuma na cewa ba yi da shi wadda take cewa yana da shi ita ce fahimtar al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ina jin kun gane wa thubutul khiyar bil ghabn lil mustarsili tabbatar ba da zaɓi ta hanyar yin asara ya tabbatar da ya asara bai ci riba ba lil mustarsili ga mutumin da ake ce mishi mustarsili wa mustarsili a kasuwanci mustarsili shine wanda da an zo ce na siya kaza ko shi kenan sai yadda da kai sai yadda sai ce kawo kudu shine mustarsili kawai da ka faɗa mishi magana sai yadda wannan littafin dubu biyu na siya dubu ɗaya da dari biyar kawo kudin shi ne mustarci da waɗannan ‘yan nakaman suka zo bakin kasuwa sai suka taya mashi kaya suna tayawa kawai sai ya ce ya bi ya siyar musu amma da ya shiga cikin kasuwa sai ya ga sabanin abin da suka mashi a bakin kasuwan to shi ne mustarci wa huwa alladhi la yumakisu shine wanda bai tauya farashi ba ya ba ya yadda da farashi haka nan huwa mazhabu malikin wa ahmad wa ghayrihim tabbatar masa da khiyari to shine mazhabin al-imamu malik kuma mazhabin al-imamu ahmad kuma mazhabin wasu suka ce idan mutum faɗa in yadda ne shi yana zuwa aka taya kaya kawai sai ce ya siyar yana shiga cikin kasuwa sai ya zo sai ya ga ai ba haka ba ne to al'imamu malik da al'imamu ahmad da waninsa wasunsu sun tabbatar da cewa yana da zaɓi in ya ga dama ya tada wannan ciniki shi yanzu wane abinda kamun kenan kayan nan ga yadda ake sai da su amma ka je ka tare na a bakin kasuwa to na fasa siyar maka kawo min kayana in kuma ya ga dama ya ce to shi kenan kai da Allah a zuciyar shi ko ya faɗan mishi a fili ya ce ma haɗu gaba eh ai gobe ma rana ce kun gane to shine mustarfi فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر يتي بايع على التاجة أن كاسوا an yabi ulmumakisa su siyar ma da mutumin da ya iya surutu mai tauya farashi mun gane bisi irin da wani farashi wa yabi'u almustarsil alladhi la yumakisu shi kuma wanda kawai da an faɗa zai ce shi kenan kun ga mumakisi za a iya samun mustarsili daga mushtari qad yakunu mushtari abin nan mustarsilan wa kad yakunu al-bayu mustashir abin nan mustarsilan me saidawa zai iya zama mustarsi haka ne ko ba haka bane shine misalin da muka buga dazu ya ce dubu biyu sai wani ya ce a dubu ɗaya da ɗari biyar sai ce kawo kuɗin shi bai son surutu da yawa kaga nan kana al-bayu eh mustarsilan sannan kad yakunu mushtari mustarsilan mai siya ma zai iya zama mustarshi wannan littafin dubu biyu kawai tal ya kallo kuɗi ya bada shi bai iya ciniki ba to dukkaninsu to shine malamin taimiyya ke cewa a wajen malik da wajen al'imamu malik rahmatullahi alaihi da al'imam ahmad ibn hanbalin rahmatullahi alaihi idan mutum ya zo da kayan shi bakin kasuwa kawai ana sai 'yan na kama suka tare shi suna ta yi kawai sai ya sallama musu to yana da zaɓi idan ya shiga cikin kasuwa ya ga sabanin haka ya warware cinikinsa ya ga dama kuma ya tabbatar to shine yake cewa malamin jami'a sai yake ƙara bayani yake cewa domin baya halatta a kasuwa mutumin da da yayi tai da an da an faɗa masa kuɗi ya ɗau kuɗi ya biya shi kuma wani ɗan wayau ne sai ya ta surutu ya ta surutu ya yi irin ta inyamurai to baya halatta wancan asiyar masa da kaza shi kuma wancan asiyar mishi da kaza wannan saboda bai magana sai a tsambara mishi kuɗi shi kuma wannan saboda ya iya surutu zai ta taɗiye mai saidawa ya ta taɗiye mai saidawa har su ƙasa ya ce baya halatta haka a wajen alimamu malik da wajen alimamu ahmad bin hanbal mun gane shine sai yake fassara mumakis din sai ya ce mumakis shine wanda mai tauye mai tauye mai tauye abin nan shi ko mustarsili shine wanda da an faɗa masa sai ya biya ko kuma jahilun bisi'ir duk mustarsili ne ko wanda bai san kuɗin kaya ba bi aksar min zalika si'ir fiye da kuɗin da aka siyar ma da mai tai dan wannan ya iya tai shi sai a siyar masa da kuɗi ƙasa shi kuma wancan tunda bai tai sai a sa masa kuɗi mai tsada هذا مما ينكر على الباعة malam ibn taymiya yace wannan yana daga cikin abin da mai hisba idan ya shiga cikin kasuwa ya waje bai hana yan kasuwa yi tabbi kun gane duk magana da nayi da yawa ko da magana mal da larabcin ibn taymiya ba iskali a ciki baya halasta in ji malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a siyar mada wanda zai kai da kuɗi mai tsada kaga aksar ya ce wanda ya fi a ciyar ma da wanda zai tayi kaya da kuɗin da ya fi yawa akan kuɗin mai tayi farashin mai tayi ya ce baya halasta ya ce malamin tamiya ya ce wajibi ne mai hisba idan ya shiga kasuwa ya hana 'yan kasuwa aikata haka ka a yadda shi kaga nan kawai a koma supermarket shi ce nan supermarket kawai plaza da ka shiga an manna kuɗi ba ma za ka yi magana da kowa ba sai wajen biyan kuɗi shi ke ina da daɗi fa irin shi ba waja a fil hadisi malamin jami'a ya ce ya zo a cikin hadisi ghabnul mustarfi li riban ghabnul mustarfi li riban kudin da za a ci a sa wanda bai kai yayi asara riban riba wanda ya ci kudin yayi ya ci duk wanda ya je kasuwa hadisin abin da yake cewa kafin mai magana kan ingancin shi duk wanda ya je kasuwa ko yana sai da kaya a kasuwa sai wani ya zo saboda bai kai sai ya tsula mishi kuɗi to wannan abin da ya ɗora hadisin yana cewa ya ci riba kaga shi anan mutanen mu suka samu su ce riba mai yawa raba ko ko ba anan mutanen mu suka samu ba to wannan hadisin hadisi ne da bai inganta ba daga sahabbai hudu aka ruwaito shi al-imamu al-baihaqi ya ruwaito shi a cikin as-sunan kubra hadisai guda uku amma kuma kwara ɗaya na da sanadi biyu so da ka sai hadisan suka zama hadisi na farko ya ruwaito shi hadisi namba ta dubu goma da ɗari tara da ashirin da biyu da uku kai hadisi na biyu lamba ta dubu goma da ɗari tara da ashirin da hudu hadisi na uku wanda ya haɗe da na hudu shi kuma shi ne hadisi mai lamba ta dubu goma da ɗari tara da ashirin da biyar haka limamul bai a tsaye rutu sacin asunul kubra a haɗe kuma babi ya yi babun gabnul mustarsi riba mun gane ba hadisin an shi daga sahabi abu umama al-bahili an shi daga ali radiyallahu anhu أرويتو شي دقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أرويتو دقى أنس بن مالك رضي الله عنه أما حديثا دكا ننسو بس تبتا مغاني الإمام البيهقي دي يرويتو حديث سيسي وقد روي معناه عن يعيش بن هشام القرقساني عن مالك واختلف عليه في إسناده وهو أضعف من هذا رويتو حديث صدق حديث يدي بيتبتا بقى ma suna cewa hadisi ne mawdu in ga ba hukuncin ke saboda haka kenan kauli rajihi ya halasta a kasuwanci ka sa kaya mai tayi ya zo ya taya bakin shi ya fitar da shi ya halasta ya halasta ka ajiye littafi a zo siya ka ce dubu biyu wanda ya iya ciniki a yi tayi a yi tayi a yi siya ɗari takwas wanda kuma bai iya surutu ba yana zuwa ya ɗauko dubu biyu ya lale ya bada halasta ce wanda ya ɗan iya surutu ɗan kaɗan a ɗan yi surutu ya ce ka biya mishi dubu ɗaya da ɗari biyar wanda ya iya surutu hawa na biyu ya siya dubu ɗaya shi kuma wancan dubu ne dari takwas kai kuma dama ka ciwo dari bakwai littafi kaga wancan riba naira dari ai ba asara wannan ita ce ka'ida gaskiya malam ibn tamiya yanzu nan ya hada mana mas'aloli guda biyu ya hada mana talaqqi as-sila'i min ar-rukbani da kuma mas'alar ne ghabanul mustarfi ba dole bane sai an yi talaqqi rukban za a samu ghabanul mustarfi a kasuwa mutum zai iya baza kayan shi a fahimtar malamin taimiyya baya halasta ka zo saboda wane ya iya surutu ka siyar mishi da arha shi kuma wancan tun da bai iya magana ba sai ka siyar mishi da tsada ai riba sirri ne na Allah sirrin Allah sannan akwai nau'ukan ciniki kala-kala to shine wannan saboda haka wannan hadisi bai tabbata ba gaskiya ba hukunci a cikin shi shi yasa sai ce huwa bi manzilati talaqqir as-silai ghabanul mustamsil matsayin sa daya a wajen malam ibn taymiya da me da talaqqi sila talaqqi sila'i wato zuwa a je a tar kaya a bakin kasuwa kafin kaya su isa a sauke su a inda ya cancanta a saida a yi musu kuɗi kuɗin da ya dace da kasuwa shi ya haɗa su to amma matsaloli ne guda biyu waccan bai halatta ba talaqqiyar rukban hadisi sahihi ya tabbata ga mun jawo shi a cikin muslim akwai ma hadisin bukhari ko muttafaqun alayhi sannan na biyu mas'alatu ghabn al-mustarshi ita kuma wannan magana ta da tafi inganci ita ce ba maganar cewa dole sai ka yi adalci ko kuma ka ka ka abin nan ka daidaita ka daidaita tsakanin abin nan masu siya a wajenka kai za ka sa kayanka da farashi ta yi kuma halasta wanda ya siya da da tsada shi kenan wanda kuma ya siya da arhashi kenan mun gane to da kabar kasu zai yi mana bayani a gaba nan can gaba a gan akan tasiri akwai inda ake tasiri gaskiya akwai inda ake tasiri me tasiri shine ai tahdidu sila'i a abin nan siru sila tahdidu siru sila'i a iyakance kudin kaya gwamnati ta ba da ka'ida ta ce ba ta yadda a ce da abu kaza fiye da kaza ba akwai inda ake za mu ji insha Allah a gaba amma in ba haka ba to a bar kasuwa ta yi aikinta ka siyo kayanka ka saro kai ka san wahalar da ka sha ka zo ka sa in dan kasuwa mai siya ya zo siya ya ta yi in ya iya bakinsa ya samu sauki in bai iya bakinsa ba yana da ciwon baki shi kenan shi ya je ɗibo da kan shi wallahu alam wannan shi kun san fikihu tijarati na da wahala ya za yi shi ma yanzu ya koma in ana yin shi sai kaga wasu suna jin bacci amma ana rabon gado da yanzu dai ana bayanin cewa sahau ya kama wani ne duk kowa za ka gan shi yana da cewa a cikin ku ko ba ka bane amma ana shiga wannan lungun na kasuwanci to sai kaga ana ta wahala Allah ya ganar da mu to sai mu tashi fa innal qa'a ai ba wajen tsaya muka tsaya ba فإن القادم جاهل بالشعر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وقال مديت متاع على الدف شيء متاشع وانا حديثا وجاء في الحديث با شيء متاشع على in ya so tun da mun je ji bayanin hadisin da matsayar malamai a game da shi cewa hadisi ne da bai inganta ba da kuma mas'alar ita binnan gabnu al-mustarsil din sai mu ji Allah ganar da mu Allah kara mana fahimta a addini sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi mun manta wannan majalisi na 15 ne